وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحديث بشكل يوم الوجه والسريع الثاني ذكرى للمؤمن ومن الأسئلة وفيه إلى شارع دورة الحياة ذكرى للمؤمن ومن الأسئلة كما ذكرهم يأتيون الكلام الشرع الأدب المفرد ذكر الله في أبو عبد الله محمد بن معين البغدادي رحمه الله تعالى وهو جعل فيه جرى فجرى نعم فجعل الله من الجنة بنا كائنا مرضنا كما أدرك نفسنا الذي لا يحصل إليه ما الانتباه في البدعة باب إليك في مكان على الإشارة والزرمة الكثيرة إشارة زرمة كثيرة حدثنا عبد بن عمر عبد بن عمر ابن الحارث الشيخ مثل ما يقول في غير قال إذا حدثنا عمرو بن الفضل قال حدثنا سعاد بن وفيه يولد علي بن عزيز بن مجروح عليه لم اتباعه لا أبيه جباتي جباتي أن لا تبارك عليه هذا الذكر يقول حديث بن رمضان بعد حديث رؤيا رؤيا يقول لك وقت شيء wato na haka shi ne ba ta gani ne kamar da rawar da ke ba sannan ba ta yi da sana a yin gina a gida ne sai ta a yin da a gida ne a da kara masa ya dara ya zai da rufi ba sai ta a yin da a gida ba ba sai su da ba zo muka tattara ba ba su da suke magana a kan sai da a yana da wasu kwanan da wasu yawa na farko shi an san a wata ataki ne ko kuma musulunta a tattike kuma sai na wata ya ce ya koki da wani da wani wato jarabe a yakin bana da yakin ko da kanda jarabawa ba shi ne a taba an kira da wata kuma yake ba wa kuta da wani na a kai ke na wakiyar da tsarin da wato bayan da kanda رجلا يحبون ورسولا ويحبون ورسولا yake ko wannan ba da shi da ba ba wa Allah yake kana Allah da wannan kuma Allah da wannan da masu kira sai da ku ce ko ba ne mu ba da kira ko wa ya fara da addu'a Allah ya dace na ko wa shi gari haka kuka kowa da kada gaskiya da wani da Allah ne ke ina da ina ina ajiye ya fi yayin a riga ya fi wani ne annan ba a riga ya fi karan ke ake yin kira rauni ana kira rauni a kan yadda wani wani ake kira sai wani hira tuni da baya aka yi wani wani ya ba na dafe ya ba ɗayan da zai ciwo ba wani aka miƙa a wasu wuta ta ba da bada na ce ko shakka ba eh sannan shi wanda aka ke ce wato an tafi ne bi mafi na tsara wani musa in na aka rula da biya ba shi ne wanda Allah alaihi salatu wa salam ya gaya wa sannan Allah alaihi salatu wa salam ya ba wa mu'minina ita ce na rayuwa Allah ya kara mu da ita dan annabi yana cewa ne ta wato mutunci shugaba ne a duniya da lafiya an taɓa ya kula da abuwa wato a fulani suna a yi da kai suna a yi da kai wato dangane da sai da a kan sha'anin da ya da ya da sai da a yi ba ku akwai wato shi ne shirkin annaba a yi salatu wa da sannan wani ya kake shi ne a zurafan ne wani turbunin lokacin zurafan ne wani lokacin daren juma'a a sha uku ga wata wato wasu ma da suka ce sauran kwana a bayan ma a filin lokacin a ba da asirin ramadan ya zo ya turke shi a cikin masallaci yana da da kasuwa kamar yadda malamin suka ce duk da yake yawan tsoron Allah da wakil sarki da na kuma wato da yawan ibada da ina da ya rara wata gida an kunne ta asibu da ba wasu malamai suka ce a farfajiyar kuba ana kome sai dai wani daga cikin malamai suna cewa an janye kuma ina da shawarar da ya tsara shi ne sai na yana da bai sai ba yawa ba abubuwan da na fi da malawa na kawo wannan da yau kalmar da ta kawo amma ta cewa صلوات الله عليه صلوات الله عليه وتقوم على بوابة الجنة أما أن تجي كرفاي تلاقوا يا في أهلي إلى أهل ذلك صلوات الله عليه Tuna ba na gaya wa wanda ba a nan yi wannan kalma. To kuma ana kare ta ba gaya wa kowa ba sai shi. Tambaya ko yake. Ko? Sai da ba gaya sai da ba ko mutum ya ba ka yi sai dama ba ko kuta ci a baya ne za a fara ba shi ta wata ta ta ku jana ba a ina ga wata rabi da wani wata da fara da kai amma a cikin da kake kanki fi salatu wa salamu ala sayyidina sai wani da yake wani da yake da wuya da ta ku yi da wani a kan salati da harama da salamu ya tattauna matsala a kan shin ya halatta a kai wani wanda ba annabi da wani da ba su lafiya a yi a ƙarshe ƙarshen littafin ya fi saura abu na farko da ba da sun yi ta gaba ɗaya da cewa idan an wa annabi da lafi an koya da wasu ya halatta duk ba da sun yi da rawa misali Allahu ma da shi ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ko na ga duk abuwa ba ba da abu haya wanda ya halatta da alayen da da abin da wa'azuwa ce wa duniya su yi ba da kuma gaba ɗaya ba wata kirkiyar yi ba ومن تبعه الى بإنسان الى جديد بالنسبة إذا أباري وعند الأقوام ما لم يكن كما في ذكاء to wani kalmar wanda ba annabi ba ya ci kada sai wasu kuma da suka karfe ke wasu ka ce ya halatta ba bai kamata ba wasu ka ce ya ya halatta amma ka ne rasu wani ɗaya ake wa da kowa kamar yadda aka yi sai da aka yi sai ka rama na wada talawa ta tsari a yi alaihi salam su kana da ce su ke ta tsari za ka ga wani da ke wasu na rubuta sai da ana sai suka fi kamar imam ahmad ibn hanbal ana ya fara maka yadda a mata tambaya cewa ya halatta a ce wani talawa ta tsari a yi wanda ba a gani ba yace ya halatta me yasa yace saboda ina ya ga yawa ya ga ba ki sanawa ki da ga ayyuka kaga in ba bangaren ki bane me yasa da kuke yi ya ga da ina ba me yasa ba ga yawa eh me yasa idan na faɗa ba ina ki kowa ma za ga yawa kike nan in ko ba haka ba ko mutum yana da wani abu mai kudi me yasa ko a da wasu karkar rubuta abu ne ba mutum yana da lissafi zuwa yake kai kamar yadda ake da gurin birni to sai ka kai wa masu rubutu su rubuta a ta guraren su zana za a yi zana ba suka gani a kira suna a mafi da a sharafa idan sahabi sai a ce rafi da zama idan wani tashi ne sai a ce rafi da wula kun bai da su ku kun da kuma an ta rafiya kawo hannu an ta ba ta kira a kai yau za a kai wata ba a cikin koko ba za a fara a ce idan kana da su in ja shi ya ta ga a kowa ka fada an da su ke rafiya kawo hannu domin in ja shi addu'a ne ba amma suna da kuma Allah ya yarda da kai ya da ba domin wai da aka ce rafiya kawo hannu wa rafiya hannu ina ba ta fahimta saboda haka wannan shine abin da ba da suke magana to wai da masu rubutu su ne za a kai sai ka kafi biyu wajen ya ka kawo suka zo kan sai ka to sai sun da magana ba su da ya ko kuma alayhi salam ko ko karamar na wajen a ta karamar na wajen kuma ita ma ta dora a kai domin su hajjar su dan su zaki musamman masu yankin na abu dan su zaki sun sayi na abu na rubakar su su hawaye shi ne wai a duk su ji ne karamar na wajen Allah ya girma wa fuskar da kaya ya zuwa to amma sai ka hawa ka shi kana Allah ya girma wa fuskar sa shi ne kalubale sai ka ya ga mu ji sai ba an taba boko kuma duk sauran su ne a kuma zaki amma in ba don wannan niyyar ba duk za ku fara aiki da wannan niyyar ita ce za ta sa kaucewa haɗawa na yin masu zaki a domin su madadar ke wanda ku kuma ta fata gaba sai kowa muka kira za mu ce rafiyar lawa rafiyar lawa rafiyar lawa an zo a cikin gaba sai ba ma wa ruwa na ta ci kuma na ta ci kuma da aka ci ne ko su a sahaba ba ma wani kowa da cikin su kuma wannan shi ne dalilin da cewa za a faɗa saboda da yin na ali yana gaya wa da yin na umma wanda yana da kyau gobe a cikin dai mun san wanda ai mutum ya fi ya waje ba wala domin ba a kai ba wata kwata ya ci ba wanda ta yi a cikin mun za ta yi shi da yake ba wa zan waye ba wanda na ma ya kamar a haka magana kuma sai wahala a cikin wani ya zo ya zama ta yi da yin na na jiki a ce ba wanda ya rai ko ba haka wani yi za ce ganin hadisi ne wanda ne ingana ba ma ta haka ba fito da ma'ana ko ba a ne kawai za ku ga kana wani lafi a hadisi ba muka yi maka gana a kan gaba sai mu kula أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول rage ya ku da kan ku gano cewa akwai kwanta da kake ba da kan ku gano a hadisi annaba ne da su suna bayani da cikin da ya yi shi ne da ba da kula da ita cikin da ya yi na rashin lafiya ne in ba kuma ta ba a karatun mu na nabi wa rahma mun fata cewa adadin kwanakin da annaba ne da su suna bayani yana zazzabi da kwana uku ne amma shi da ya sauri shi ne kwana biyar daga rana na alkuwa shi ne zazzabin ya kusa lafiya to kani yace ya ani ya fi da yin da'a in ko duwan da yake karanta Qur'ani ya san aka zauna wannan amsa ko duk da cewa ba Qur'ani wani a kan kake izini a gane amma izini in kuni ciki dadi ko haka ne da bayanin ciki ko a wani amsa ina guraren da ne da ba ku Qur'ani ga magana ba da biya za a yi eh domin ciki na sun kace an koya ba to zai ji in ce ne in tabbaki sai ka kawo mu wato annan da kuma a nan lokacin da kike rubutu a kata ko ne ko aji ko takarda ko kaji to zai ji zai kawo masa wannan annan da masa eh shi za a kawo masa shi ne wato a wato a tabbaki aktubu fi zan rubutu a cikin sa waye kai wa kasa ta wani da ma la tabitu ummati ma la tabitu ummati zan rubuta abu da al'umma na wala mata in da ke wannan abu wa kajitu an yasbika ni sai nake jin tsoron an yasbika ni kada annabi alaihi salatu wasalam ya cika abu da rawa saboda ya kai ta rashin lafiya sai su zai ke tsoron kada ka fice ne ka kuma ka dai yawo annaba ne da su lafi suka ba kun su zai ne ni da babu yin dinari a bani ba yace ina dauke ina kiyaye da wannan dan tsadawa a cikin hannun rigata ina kiyaye da wata takarda akwai takarda a cikin rigata amma da yasa ki ta kowa wa ka da rabu wanda ya rana kan annaba ne da su lafi a cikin kadin hatin da zai gawo kun bayyana da ku yawa yana cikin kanin hakan a kan da ya tura shi wa abu ne da nasi domin yana cikin sa yusi kun tsara shi wa tsada a taba ne da hannun kula yana da yin wasiya cewa ku rike kansa da a kalma a kan a tsora a cikin bada ba kalmomin a kan na karshe cewa shi ne ku rike kansa ita ya rika mai mai shawa a tsana a tsana ba ba da kansa ya ba da kuɗi annabi ya tsara da saboda haka wa ma mana kan aimanukum ku kiyaye sallah da zakka to shi ka wasu ana suka ce shi ka da sai dawo ka ne zo abinda kalmomin annabi na ce sai kuma wani suka ba da tabbar su duk annabi bai da a wato shewa ba shi za sai na hoga yake wallahi ko ni yake duk da yake da ba ku bai da na da ma suka ce za su kalla amma ba za su ba da zakka kuma wanda ake bawa ya ba duniya sai da hoga yake wallahi ko ta lau mana huni kana da sai da hoga yake kuma cikin kai yake wallahi da za ta hana ni da bai wanda suka kasance suna bayar ma za su wata daga ciki wata yaji na yaji domin da sallah da zakka in biyu ne ba ta zuwa wa aqimu salata wa atu zakata wa kana kazaka hatta ba ta nafsu to yana ta fadar haka ko ya fada haka har ran da ya fita an gane ko wa amarahu bi shahadati an la ilaha illallah sai ya umarce da kiyayewa kan kalmar shaidawa ba ba kotawa da cikin da sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad bawa Allah ne kuma manzon sa ne mace da shi ba duk wanda ya je da wata san kalmar shahada wani ma'ana na da arab da wanda ya kawo ka ne shi kawo ne ba wani yawa ne ke sai rabi ilala zai rubu biyu manzo Allah a hannun da na aisha ya rubu a cikin da ba kura a ran ko yawwa bai da aki da jiwa zaki da shi aka da rayuwa ta ba ko sannan kuma yana cewa sai rabi ilala ba ma wanda ba ji so nake ku kawo kuma na ji zai iya yi bayan ai wannan gurin kauce a wanda ya yi ya goge na samu zuwa mutane ya faɗi tabbas ya faɗi ina ne mutu da kasa kuma lokacin da zai shiga ne lallai mutuwa da dadi yana da yin Abdurrahman ibn Abi Bakr yana da yana zauna a zuwa na na ya tare ba eh ko ya tare ma gurin sa cewa ya kawo ta Allah ta taurawa shi ne aikin annabi da annabi a zuwa a hadisin hadisin ba ba ba za su kawo kuɗi ne. Ita yake gina wasu bin zira'in sahifa ko za ka faɗa malamin zira. To sai yake wa kana rasu bai da zira'i wa abu bi yuti bi salati wa sala wa ma mana kan aibatu. Wa kana kadhalika hatta qamat nafsu. Yake wa amarahu bi shahadati an la ilaha illa Allah. Shi ne shi ne abin da nake so ku kalla. bayan ya cika su kuma yace na ya umarni a sai da kuma ya cika su zai ba da umarni a kan kalmar shahada to shi ne ba da suka ce kalmar karshe ta shiga da a hadisi karshe amma a cikin ba shi da kyau domin to ai mutum ya zuba a matsayin shi kuma sannan wani abubuwan da kuka ga kawo gaba ɗaya sun nuna ya ci karo da hadisi karshe da ya nuna a hannun da ya yi har ba su zage ta abin ya dara babu abin ya wuce da hadisi da hadisi mutum ya kowa wani an gane wannan ko gaba shi za ku kuɗi a hankali yawa sau da haka hadisi ne da akwai kowa حدثنا محمد بن صادق بعد ما تجي تعبان يا كم وانا واي أكان يقول سيدنا ليش حتى لو سيبه تزود هذا قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن مصباح shi kuma sika ne wa da suka ce babban malami ne wato sika ne sosai da sosai sannan an haka ana biyuwa ne Suleiman ne a ana biyuwa ne an Abdullahi an sabo daga Abdullahi mun faɗa a baya idan ku gani yadda yana Abdullahi da waye ke dan masu in yake Amin Hassan da waye ke Hassan Gwadari wannan shi an jabi da za a nan sallan fara hadisu da'iya annabi alaihi salatu wasalam yace ku amsawa wanda ya kira wanda yake yace ka amsa sai ba gurin da abun da yake ka gurin da su amma ka yace ka walimar da ta gaba makaranta ko ta karatu gaba karatu ko ta kaza ko ta kaza annabi yace to amsa wala tarsul hadiya kada ku maida kyauta in aka ba kyauta kar ka maida shine al'adiyya ana yin kyauta ne ga ga wanda kake so kake girmama ko zabanin sadaka sadaka ko kana ba ba ne dan ne wannan kira kuma ga wanda kake tausayawa shine wannan wala tadribul muslimina kada ku rika dukan musulmi domin alaƙar wannan gurin da babu babu hukumin minka ne wala tadribul muslimina kada ku rika dukan kaga na ko wani yana daga aiki bayan zaki har duka ki saboda kawai yana ba shi karanci wata to shi ne annabi yake wala tadribul muslimina kada ku rika dukan musulmi shine alaƙar da babu imam ahmad ya fitar da hadisi a musallar da sai ibn hibban ba haka a cikin rawatu dokana eh to da haka hadisi ne wanda malamin ta ce hadisi ne mai kyau حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة إيه مغيرة واحد باب الثقة إيه وكما نبي سوى دومون abubakar ibn abi yake na cewa yaushe baka ga mutumin da ya kai shi sanin cikin wuce za ba ya da tuke ya je zaura a lokacin da an ummi musa an tabo da ummi musa ita ce surayya an gane ko ko kuma wasu na cewa suriyar aliyu da rama na wanda sai da ali yana da wato yana yana sayar da ita ita wannan zama sannan kuma sai aka ce to an ali an ka zura da bayyana salawatun lahi alaihi mun gaba da wannan ko ani tikana asal kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam kan karshen kalmar annabi alaihi salatu wasallam shine afsala afsala ittaqullah fi ma barakatuhu yana cewa kun aiki wato inda musalata shine afsala afsala kun tuntu zalla ka kuwa sanin bai ci karo da kai da suke na bai ci karo da ba saboda haka idan ku na ku kiyaye Allah bi ma mana kan aimanukum cikin abin da Allah ya yi yayi ba kaga annabi yana da wasiya zuwa kula da waɗanda ake mutta ko waɗanda ake wato a ake ko gidansa cewa ya haka yake ko kuma wannan hadisi ne kamar da malamin da ya yi ne shi yana cikin wani hadisi babu saura ego babu suyin lirka babu da zai magana a kan mummunan da cewa ya magana a kan kyakkyawa mummuna kuma wata za ta wani saboda kanin mara aiki zai wata abu bai baka da rashi kawai a nan ba cikin jan da shigo ta da jawo saboda ya rashi zai suke ba a cikin kwana talatin ya man da shi da sai ba a zama kwana a kuwa zuci da annabi yake magana malamin suka ce ana wato a annabi yana magana a kan mummunan da wasu cewa da wanda kake bauta ku kai ba za ka shiga da gaba حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني معاويه بن سالم عن عبد الله عبد الرحمن بن جبير بن الحوير عن ابي عن ابي الدرداء an karbo daga abu da zai an abu ba ya yi wani yana yace ya kasance yana ce wa mutane na na abu a huku bikum min al bayadira yace kun fitar da su fiye da yadda likitocin dabbobi da sinadiyar dabta ko su ne ko to mun fitar da ku fiye da yadda likitocin dabbobi suka zan dabbobi shi ne al bayadira in alhaya ce rashin fitowa likitocin dabbobi a mukuradin da shi ne a malamin ka ne mukuradin su suka shi ne mai ɗa mai ɗa shi ne duk rami da mai ɗa shi ne mai ɗa annabi ya yi shi mawaki wata wa shi ne shi ne wato fitra da ya tsaye to sai ne kada a rafna tsiyara kuɗi ya tsaye da rashi abu da za a yi domin mun san zaɓaɓɓunku daga cikin mutanen manzanar cikin mun san zuwa da zaɓaɓɓu amma su ya mutu sai kowa ya ci yana so ya zuwa ya ce ku ku sani zaɓaɓɓunku wanda ji yi da kai duk wanda ake fatan alheri shi ne zaɓaɓɓu kowa yana da cewa da wani yanzu ai mutu da ke shi wanda shi ne zaɓaɓɓu wani kuma da jaru kuma ake amurka da jaru to wannan shine zalunci wato kyautata wani cutar da aiki ne wa bi sayyi'ati a'malina ya ubangiji muna neman tsayi a gare ka daga munanan min shururi anfusina daga kyautata kawo da mutum kowa yana da kyautata a kansa to da yake fata ne ta fata Allah ya zafar da cutar da wanda ba za ka cutar da kanka amma kowa yana da za ka kyautata to shi ne yake amma ka ya ruku zaɓaɓɓun ku wanda zai yi da ɗayan wanda ake fatan alherin su shi ne zaɓaɓɓe wani kuma da yawan kuma ake abuja da yawan wa amma shura ruku a ba da rahaku kuwa wanda ki da yi da ɗayan ku shi wanda ba a fatan ba a yi da su an zama da shi da zai ba su da biyu wala yi kuma da yawan ba kuma wato ba za a amince da kiyar wala ne ba zai kuma azali sannan kuma ba za a yanka mu'arralihi wato waɗanda suke ƴaƴansu ba ƴaƴa ba za a yanka su ba saboda saboda mummunan da masu kewa da suke ƴaƴan da suke zuwa ba za a wato ba za a amince da su ba ba za a yanka da su ba to wannan kaga me me me wanda yake nuna shi ma yana nufin idan mutum yana da yara a kashin sa sai ya zanto wato kowa ba ya da daɗin zama da shi saboda mu mu da da muka ce idan muka ce yana ganin cewa kwakwalin da ta daidai da mutane in ya ga dama kawai a wasu wanda zai doke ba a bari sai an shiga wani wata kuma ya ba da rabi ya ce sai sai ka zama tara da ka da kowa yana jin cewa ba ma wai a a a ya kai da mutum ba matsayin ka na bawa ba wa ana kake ka to kana tunanin cewa wannan ba zai yan ka duk wanda ke karkashin sa ba ta tunanin zai ke yan ka a san ko da yake aiki a karkashin ka ba ba ba cewa dan kasuwa ne kai ka da kowa yana wannan shekarar da ashirin da biyar da kai talatin arba'in shekara da bai ma ya zama da ciki amma ya ziyara kai ka kike ya hanya da ko tebur zai samu kiwa ya zama da wannan duk suna ci tebur kawai kuma yana da yaya ba in ya mutu ma haka sai dai a kai waje da shinkafa da gidan gidan eh an yaro ya mutu ba su da kayan da wannan abu da su gada wasu shi da ma gidansa gidan da yake zaune abubuwa ba ne saboda haka yanzu za a fara tunanin inda za a kama mutu haya shekara biyu daga nan sai ya tsaye da lara wannan yana cikin mai duhun zirka duhun zirka a wannan bangaren ku sai ga wani lokacin har ka ji zuzu kuma a wuce iya yi sama ɗaya dan kabila sai a yi shekara za ta ta sha wahala ba za a yi shekarun da za a zo sai kawai ya yanta sai ya yanta abin da ta ku to wannan shi ne abin da yake حدثنا إسلام بن خالد قال حدثنا وليد بن عمار وليد بن عقبة عن ابن هاني أخرجوا لك ابن هاني عن أبي أمامة يا ترى سدي بن عدلان هو سدي بن عدلان سدي بن سمعته يقول na ji yana cewa alkaduru alkaduru cikin suratul al-adiyat ne ko inna al-insana li rabbihi lakanu lallai mutum mai mutunci ne ga ubangiji to yana da malumi yawa da malumi da bayan a'a wato Allah na fadi a sayyid minka ne mummunan rukun mutane domin shi ne alaƙar da tsaye babu shi yake kira da alaƙar yana da baroni da yawa ko kuma alƙasir da ya mafi da wanda ya kawo shi wani ma hada shi ma ne alƙalin ne mutumin ke nan ko yana da baroni da yawa da baroni suka bara duk kowace gaba da alaƙa mutulu annabi ya mahu yadda hu shi ne wanda yake hana tallafinsa zai ke ba da tallafi a yi wani abu amma zai hana wannan shi ne kududu wayan shi ne wa'ayi da na shi kare sauka shi kadai zai sauka a yi tafiya zai wani shi kawai ya wani shi kadai tare kuma tafiya amma zai je samu mutum shi kadai da wani wannan a garin su wa ya kuri ku an kyau shi ne wa Allah ya guda biyu da a garin da rasu sannan kuma yake yi ka ba wa lalle dai ka rasa shi ba wa mara za mu zo ga wani biya ya da abin sa ba wa su ba shi ka rasa shi حدثنا عبد بن مهاد قال حدثنا عباد بن سلمه وسلمه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وعماد عن حبيبه shi ne hadisin da babu da kada yake duk hadisi ma sai mutum ne mai tsoron Allah da ya bauta ga wani jiki masa wani kai da dai yana cikin aljabi da da'awa da ya ce idan ya addu'a ka take ma addu'a su dawo ka eh to shi da yake cewa ai suna hadisi wa kumaiki da kuma kumaiki عن الحسن daga Hassan al-Basri anna rajulan amara gulaman lahu wani mutum ya umarci wani yaron sa shine gulaman lahu baba ko yaron sa ko mai yi wata aiki an ya tuno ala ma'ayin lahu ya je yin ruwa ya zuba wa kuma ko san yaya shi amfani da wato sai ruwan shine ana amfani ne da rakumi saboda zurfin ya su kai ba za su iya da yawa idan aka rakumi a saura ba a fata kuma mai yawa za a yi ko wata zurfin rijiya saboda ba ruwa ta hana to shi ne wato a a a ya sa ke ɗebo man ruwa manamar kulamu ya ce ɗebo man ruwa a kan rakumansa manamar kulamu sai shi ba wani sai mata ta yi bacci ko ka kiyaye ba ja a cikin wani jirgin na shi ubangidan na da yana zuwa sai da wata garwaci da wuta yana hutun ba alƙa sai wani jirgin ba ba na wanda ya sanya yake yi ya wura kai da mu wata ran sai guda mu bibi saboda zafin wutar sai wannan bawon ya afka ciri da gaba aka yi ni da ba aka fito balan ma asba a dawo ma biyu da su sai dawo ma ai ya samu da wani ya yi tsaye waye gari sai da gudu sai da wani fara an da bibi wani kawai sai ga abu da yake fuskar wani bawa yana ganin da ya tambaye da wasu bayan da ya bawa shi wannan bawa Allah da ya ga abu da yi yana ganin haka da ya zaune yake to ya yanka wasu kuma su da ya dawo wannan yake ke kace domin zuwa gurfar sun kai da bawa su ya ke kai za mu zo mu ji na gaba a yi duka aka yanzu da yanki da wanda za a sake a aiki a yau masu ma na koma ɗan aikin nan na sauyi ke yan mata saboda ta ajiye yaro ko ta yi wani alƙawari a kan ta ajiye maka shi ba ba kawai ba bace da mai aiki ba shi wata aka yi ba aiki da zo yi kawai wata gida tana da uwar gida da aka wuce daga karɓar dubu goma zuwa amma ta zama da za ta ta mata babu bai da ƙasirin yana na araba babu da yake ba shi na tamanin da biyu ke da hudu ke babu bai da zalimi min al'ara babu da yake magana akan sai da mai aiki ko ba kamar da wani kana me zai sa haka sai da su حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا عباد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرو عن كبولة ابن عمران رواية ابن عمران إن محمد بن عبد الرحمن ابن هذا وابن هذا فتى ابن الرحمن أنا في أبو رجال ana cewa abu a abdurrahman kuma wato suka ne sosai da sosai sosai yake cewa an afra da an karbo daga amra ita kuma wannan amra din wato mai aikin na na aisha suka ce sosai a wasu ba za mu tana cikin ɗalibanta domin ta rasa a ƙasar da biyu shekara ta ɗari da shida tana yin shekara ta arba'in da rawa to shi ne take cewa anna aisha radiyallahu anha dabbarat amadalla na raji Allah ya kara mata ita ta ƴanta bai wata bayan mutuwarta mudabbar shi ne wata bukatar da wani mudabbar da ko yawa shi wanda yake bukatar shi ne wanda aka yi rubutu aka rubuta zai kawo kaza sai bi jira a ɗari ko dubu sai je ya mu kansa ya rika kawo shi kuma mudabbar shi ne wanda za ka ce na ƴanta ta bayan na mutu to irin wannan ya ba haka da yawa wasu fata za su rike na wanda wani sahabi ne ko a cikin tabi'ai ko kafai wanda wasu bayan da suka danne shi na ku iya tunawa suka samu kudu suka danne shi ya mutu musulmi ake shafi ummu musulmi ita ce kwarai na kawo wadda ta ummu musulmi kun ga abin da bayan suke mata ke kullum suka za su dora mata suka danne shi wanda shi ne daga ko sai na wanda za a samu aka da tsiro shi to shi da haka ne kace bayan mutuwa ta shi kullum addu'a yake kuma ba zai kake gaba Allah ya saka mu shi ne mutabba dunana ya tace inna wa duniya da ita wacce kan aisha ana haka dina wa aisha ta hau rashin lafiya daga da rashin lafiya ba ta da bulu a fiya da biban bin rufi a kuna da shi wata sai ta yi tsaukan wanda da muna raja wata ba zuwa na yi magana a baya wanda suka ce da raja ta taɓa yin wani ko ta yi ko ka za ta yi wata yi duka da yaji duk a cikin wani sanye ko bari ya wata yi ba. Bayan shi yana rena ya zafi wa ɗaya kawai. wata ba ana ce wata umma abdullahi bin dauda abdullahi da zuwa sai gida a nawa dan ya yake ne ba wai kan da wani to shi ne aka ce a wato wata ana bazu a kiyate tana wa darajin lafiya shi ne tiktak ba ta ana bazu a kiyate ta kafin ƴaƴan ƴan uwanta maza da abdurrahman da sauransu ‘ya'yan goke ba za ba zuwa fiya a ɗabiban minar su, ‘ya'yan ɗan wanda wala sai suka tambayi wani likita minar zuci daga bakakin indiyawa. A zuku shi ne irin abu za a yi akwai bakaki zuwa da yake kallon sinadaran indiya da za ka akwai wato indiya da da ake zuwa za ka bakaki ne shi indiya da kuma. To tun da wani da na yi akwai irin kuma sun fara shi a lokacin da likitin. Ita za ka haka yanzu indiya ta yi kuɗi da likitin. ko kana cikin kasashen da sun sun yi kuɗi da wannan saboda haka sai suka tambayi na Aisha ta ji masu rufiyar da Imam Malik ya kawo ko ta ji wa jira rashin lafiya a wannan gaba sai ta ƴan ƴan uwan da maza da suka ji suka tambayi wannan da ke tara shi kuma ba ke bakin kike cewa ba a ce ke da mu mara da tsara da tsara ba kana sai wannan likitan ya ce innakum tukhbiruni an imra'atin mas'ura kuna bani labari ne akan mata da aka yi kafi ya ke wata ba bai ba ta ba ta gurin kawai zuwa sai ta ga ba a matsayin da daga gida ne ta yi ya ke wata da harata ha a matan da bai wata da take tare da jin ne mata ce ba uku da ta ta suka dawo suka ba a rayuwa ya labarai kana take ta hakki sai da gashi a kira ko amma ka ko na kai wa ko sai take ne shi kin mun sini bakala na bai wa take ba ne ko to tai ko ce kuma da da ja ba da zuwa dai gaba da bai ta dai domin asiru hakku wa lahu ta'dir lakin bi ma qaddarahu kadir sai gaskiya ne yana da asiri amma ba da kansa ba وما يضارين به من احد الا باذن الله. لا يوجد في شيء عما يريد به الخلق. اذا عملت ما هو ما يريد به يبقى عبد الله ما تفيه. اما فيه اذا كان يريد به تبع قوله سواء. فيه الان. saboda haka sai ta tambaye ta sai ta tambaye ta a ruwayar uwarta ita ce ta tambaye likitan da kanta ita na na aika فقالت نعم تكلف وعبوة فقالت وجبة فلا يجب إليه كيف تقول إليه ita ce na ce ne na abada wannan ba zan taɓa hukunta ba kuma na fata in shawo da ni sun magana ta ce bi uha ku je ku ce da ita ta ce wa yayin ƴan uwanta maza ku je ku ce da ita ni shirin arabin girka daga na wato mazauna karkara kuma wata ce wato masu mummunan ruku na kusa ke shago ba masu kyakkyawan ruku ku je ku ci ne sakamakon da ta ga ai gayi da sauki a kan al'amura mun biya da zuwa cikin cikin kusa kitabu tauri ita da bai wanda za a kai mata zai yi da dai ta sai zai bi da ibn al-qasas ko wanda ya dawo da shi take har sai dawo kuma je maka inkari yace dan bai ta haka da ruka ita da sai sai ko sai su ciwa sai mata sirri sai take kawai a ta kace wannan zai bi da kada da sirri ba ta kai munafiki da sabon lokaci da ku Allah ya yi to da haka wannan shi abinda abin da malamai suke kawowa ibn qudama a cikin al-bukhari ya yi maganganu ko kai ya yi maganganu a cikin wannan gurin a cikin littafin sa a alƙawar da su cikin littafin ko ne ya tattauna a wannan da kuma gurin da tattauna amma an faɗi cewa wato a zai yi gaskiya ne kuma yana da hanyoyin ake warware hanya ta farko shi ne amfani da ayoyin alƙur'ani kamar yadda ake kawo ba ta wata kai da ta kwaye ba ta kwaye ba kai ya wani kai da ta sa ya in ma ba ka ce kai wannan abubuwan da ake biyawa ya yi a yi haka wanda ke da nasu da kuruwan nawa domin da zuwa nawa da tsarin sarariya ya warware na ta tsira da da na biyu zai da haka ya yi ɗaya masa wato zai yi shi da ya yi da mata da na amfani da wani abu ko zuba ko wato zamzam ko wani abu a ba a lokacin da a ba su kuma yana warware shi inda suke tattauna a kan al-bishra shi ma mun tattauna a kan makoki warware shi ne da shi a da yake ko sai ma suka ce haramu ita ko da suke cewa kun ba yi shi ne ba ne warware ba da shi wasu yi ka da wasu muna da amma wasu wasu dalla ba ba kun bai da shi ko al-bishra da al-bishra din da ya bai da ayoyin al-qur'ani shi ne ba magana wasu take labari a kai ko a ji ta ba a ga sun launa a tsara to wata ka ko ta ka ba bai raba wa kalbi cewa shi ne ke rabiya ne ne ka tsala domin ku zama jiwa jiwa shi ma shi ciwo kuma ya ce akko ba ko da ba ba ko ka ne ba kai ya tsada wa kai to ba ka rubuta shi ne kullun ka da aka da safi da yamma sun rubuta ne zama ma abuki na da shi kar kai wa alaji sannan kuma karkashin azkar suna zama ba wani idan ba ka ba kawai ka rika jin ka biya za ka zama a ga insha Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye amma ka shi shi ne kuma shi shi kuma mai kyau ya zo a kuwa ta da a kuwa ta ruwa ya zuwa ta mafarki dai ba ta da ya zara da duk lafiya don wasu tsoka ba za ta yi ba shi dai mafarki a mafarkin an ce da ita idan ki samu rijiya wacce take kusa da kusa ta ɗebo rijiyar gurin a ruwan gurin su yi wa kai haka aka yi mata ta ta yanke ta sa ƴaƴan ɗan uwanta ta je suka ɗebo mata ɗan uba ko wasu rijiyoyi kusa da kusa aka ɗebo mata a ruwan sai wanka da suke wani yana da abuwa da imam hajji ya rawa ya mawa wannan zuwa ruwa ugari tarkisul hadir wanda da tsakani yawa a gida na ibn hajar da sauran su duka bayan a ciki sannan ya zo a cikin al-mustadir ma imam ahmad ma ya kawo wannan ruwa da muka ji a cikin musnad da Allah ya kiyaye karar baki na tamanin da biyar babu hafi hadin hadin babu da yake magana akan yi wa dan aiki ko bawa abuwa ne ba da yi ba حدثنا حجاج قال حدثنا عمار هو ابن سلمة قال اخبرنا ابو مالك امام الغزالي ياتي زهيدي لابو مالك في ابو رزق زهيدي inda cewa wannan abin da ta ci ba tare da ya yi da wannan wato ruwaya cewa ruwaya ce ke da mutiya to قال يتي أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة وأنا أبي أمامة أسلام كان في أبو أمامة مثل سنة سليم ابن عسلان سليم بن عسلان في يموتوا نسى حبي هو نسكي من عسلان نسى حبي نسكي عسلان بجيني كان يموتوا إذا كان سليم بن عسلان ما هو سليم يرجع عسلان كان يتي وعدو بإمزيد يرجع كان أسلام على الله wasu ba da suka ce ya shekara ta tsamma da cikin da bayan shekara to shi ne su dai suna Allah a wato abin ma wata Allah da ke أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معه خلافة يأتي أنه عليه الصلاة والسلام يا أخبرته أتعرى لشي أخي باني بلادي ما يسكت لك يأتي خيبة يا داود لك يأتي خيبة يا داود باني بلادي وهب أنه ما عليه sai ba wa sai na da guda ɗaya a salwatu da ta ali amince Allah ya tabbata a gare shi wa ba da shi la ta kuri ko annabi ya ba ka da shi amma shi ba amma kada yi kada yi dake shi fa in yi kuri ko an bar da ahli sala domin an hana da kuma mana wa sala in dai mutum yana sala da barka da ka wannan ba ke yi ba za a mutum da shi ba amma ko suka da cin zalunci da duk ƴaƴan ka yanzu da suke gida a gida ko da da kake da su kai wasu bulala a aka sun ne ko duk wannan akwai magana da aka samu amma dai har kawai duk ba da cin zai ake da ba duk ba na da shi ba kuma mun faɗa a baya duka ana yin zane ta mutum ya gyara ba da huta ba shi ba musamman mata da suna yin duka suna suka gyara da don huta a wasu da shi za ku gyara sai kan kai Allah ya wa in yana yi ruwa ya sani mutu a gaban da da kanar yake tun da muka tuwo wata rami da da da da yaki wa da a ba san guda sai ba wa kuma sai ba a hukar da ke bari ba ba ne ke sauki da yi ba a hukar ga shi nan ka yi masa aiki a kai ka kyauta ta masa shi ne ba ga shi nan ka kyauta ta masa ba a taɓa abubuwan yana cikin wannan kalmar kawai zai je ya kai فقال لي فيما فعل الذي يتبين بين راوي يا كيد ما وصل قال لي أمرتني أن أستوت به خيرا yace ka ce yau da dawo da ba a yi alkhairi ba a nan kuma kuma na yadda kuma da ma abu da annabi yake da shi annabi ba ka ba wa shi ga ne kake ba dawo ai kawai dai ka yadda to wannan shi ne abin da wato ake fara amma akwai a hadisi Allah ya dauka da ba da yake ke kawo hadisin Tirmidhi wani mutum ya rubuta a cikin hadisin da ya rubuta yace ya ba in Allah sau nawa kake yi wa bawa abuwa in yi ba ne yana da ke yi an gane ko yace ya tafi kuma dawowa gurinsa ya kuma dawowa ya kuma cewa sau nawa kake masa abuwa ya kuma yi shiru da ya faɗa haka da uku sai ya ce a kuma da uku shi kuma yau da zai da rana ya ce kowace rana ina zai mun zai fi da saba'in to zan ba abuwa to saba'in ka wannan da ba wani da za ka ajiye ba da fi saba'in babu duk sai mun da kuma wani abu kowa da duk ba zai ba haka to an da ya ce to saba'in addinin yana cikin shirin wannan hadisin bayan ma bukari ba ma ba ya fita da shi a makulla حدثنا أبو محمد قال أبي عبد الله بن عمرو بن الحجاج كنا أبو محمد وأنت يا رسول الله أخذني كما في كلا تأتي بي لأجل الله وسيكي سوى حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ما ابن سعيد ابن زكوان shi ma ya zartar da shi wanda ya rasu ne a masara shekara ta ɗari da tamanin da ta yana da shekara tamanin da tamanin to shi ne yake cewa a kana hadathana abdulaziz an anas bin kana ajma nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi ya zo madina ya fuskanto madina wa laysa lahu qadi a lokacin ba shi da mai masa kai ba ne wanda yi ba a kana abu dan hadabi yayi abu dan shine wanda ya auri kuma kudai ruba ya dawo ko kuma da tsara domin da hadisi ne ya bada bukari yake sunan da bukari hadisin bukari to mutumin kuma yake kuma ya dawo to da duk sunan yake mu kudai da da yake da shine shi ba mutumin da abu kala asalin kudi da shine maliki dole da dawo kawai shi da wani annabi ya rafa shi kiyaye shi kiyaye ba a rabu shi wanda ke yi da ba ma ya kuma to shi ne shi abu ana ya zo ya aure ya aure to shi ne yake cewa amma wato mai rukun sa ya yi riko da hannunsa fasta na kabi yadda ya tafi da ni a da a sana ni yaran da bisa na sai ne ji lalla ya shigar da ni gurin annabi alaihi salatu wasalam fa kana da ya nabi ya Allah ya annabi Allah ita anan al-gulam khayyi aka adam yaro ne mai wayo mai wayan gaske yana da wayi waya ta fi wato kayan sha amma kuma da cikin labibu kuma bai hankali shi ne da shi jam'i ne na kuna shi na al'alba ba a kan yi ya ulul albabi labibu shi ne guda ɗaya shi ne wani yakimka ga shi ne sai ba shi ba hali ne ba a da kuma ruwan shabar da al'amuran inda ne sai wa annabi wato ne ba halin tafiya da halin zaman gida yake maqdamahu al-madina zuwa ga madina hatta tujiya sallallahu alaihi wasallam aka take wa duniya shekara ta ke nan goma ma kana ni an shekul sanatu ita da ta bai kun magana akan wani abu da na aikata ba ya ce ni ba sanata hada haka me yasa kai kaza kaza ya taba yi ba shekara goma Allah bai taba cewa da shi dan bai sa a ce ka aje hutar nan a can ka kai ta tara bai taba ba wala kada ni ne lam asnahu kuma bai taba cewa da ni akan wani abu da ban yi ba bai taba cewa da ni ba ala sanata hada haka me yasa ba kai kaza ba domin an da kan yake faɗa a wani hadisi cewa akwai wanda annabi ya aika shi sai dai kawai dai ga yara suna bayan sai wannan annabi ya kace kamar ka aika mutum za ka shiga wanka ka aika shi yake kuma ai jira an kana da ta kan na mutum na ce ka mutu yana zuwa ko da yake cikin yara suna fara yana ganin da yake ji wallahi wani da cikin da bawa ya mutu ya zani amma da addu'a ne da sun na da yake ji kawai zai kuri da shi a bawa Allah da ta yake ke ka ba ke ka sai ki yi to muje ka dawo kike da tafiya a lafiya duka zai ja su sai in yanzu ne mutane yanzu aka yi kaji to za za za za a ka sai ku wannan shi ne lokacin da ya yi abubuwan da kuma a yi ya zama ma ya zama wanda kuma da kuma ya zama ya zama abubuwan abubuwan da suka rafi da jamus a dole wanda ya rafi wannan zafin gaskiya mutu ya mubara shi ne saboda akwai wanda yake garazawa da yake karatu wanda da ya ce shi baya so karatu ya haɗa to ba na yi wanda da zaka mun yi bazar da za a za a za a ba a karatu shi a da ala amuri zuwa da ya hawa da ya ce ba a wasu kwarai da yake na wannan shi ne a kuɗe abubuwan da kuma ya yi hana da wani da ya sa na gaba da ya rasa da kuma sai ina da kuma wani da kuma ya akwai wani na da ke da wani da ya da doyi akwai wani da ya yi da akwai wani da kuma ya nuna razu wani kuma wani kuma ya nuna jarabawa da ke wani da ke jarabawa da ke razu da na kula da ya ke da razuwa kowa na da yawa da maranarsa wani da ke da masu juna shi wani da ke da lafiya ya da kowa shi da suna da kyawawa wani da ta da suna kawo shi da bawa ana kana da da bawa Allah ya sa wa da ke da ke da yawa shi ko mutum ya Allah ya sa wa da ke da ke da yawa shi ko mutum ya wata sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana da da da da da da da da da da